إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أذكركم ونفسي بالتدبر في آيات من القرآن منها قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد ولكل واحدة منهما ظنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل قال سبحانه وتعالى ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها امين يا رب العالمين ان مسلمين اتقيتي ربطوا نكر انت ايوي من القران wanda ya kamata mu tsaya mu yi tunani da lura akan wannan ayoyi wanda yan uwa so da yawa ɗan adam yakan manta da shi wane ne ko matsayin shi shi ke sa cikin halin rubu yau inda zaka ga wani na tahiya ka ce malam ina zuwa ya ce maka ban sani ba ina cikin tahiya ne ka tabbata cewa bawan Allah iya cikin rudu ko hayaniya dan wa yau idan mutum ya rayuwar mu mun yau mutane wallahi ana rayuwa cikin gafala za ka ce mutum an yako shi ne mutum an yakowa ka san ko mun san alaƙar da wannan duniya wallahi da yawa mutum yakan shiga cikin hayaniya da rudu kaga ya mance da shi ne ya mance da alaƙa shi da wannan duniya kurin hayaniya da kwaramniya labaru da saye na awa ɗaya awa biyu rana haka awa ɗaya awa biyu ɗaya labaru a wurin ka awa misali ka ya ɗarci awa takwas ko goma ka ji labarin awa shida awa bakwai duk in ka ɗirka sanar gaba da sanar ka in ma ka yi tsoron Allah ka yi taƙawa da ya ka samu sanar awa biyu duk abin da cin sanar gaba ɗaya me ya sauran ka ga mutum kurin bayan jin labaru an zo faɗi kurin ba wani hira wani ya ce wanda ta ce a facebook ne a youtube ne a wane ne kurin gaba ɗaya mafi yawan a rayuwar wallahi daga mun manta da menene alaƙar da wani duniya yau na kanta wani ayoyi ne don su zama mana da darasi mu fahimci me mulhum a wani duniya me yake jiran ka me yake gaban ka in mu Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin alqur'ani irin wannan hayaniya da adam cewa mutane na cikin ruɗu kana nan kana fagan faganiya kai tuni lokacin ka ya kusa eh matsalar ɗan adam baka ganowa duk wanda aka riga aka rusa marai an kare da shi ba ka sani sarai ko a gidan ko a ungo ko wuri tun daga ciki ake mutuwa tun daga ciki tun daga ciki ake an rusa ma wani rai ka hanyar shi ya mutu wani ya zo ya ya ya ƙara ya mutu wani iya rere wani iya tahiya wani shekara bakwai ka Allah ya ga haka shiga hankalinka kai bata kanka kuma kimar Allah cewa wannan mutuwa babu wanda ake aikowa ga munan muna zuwa ba za ka ce a ba a mutuwa a gida hai a gona ko hai a mota ko hai a jirgi babu inda ba a yin ta ko a sama ko a ƙasa a ruwa a gida a kwance a ko'ina yin ta ake amma duk haka ɗan adam kaga kamar ba shi ba ne ya tunani shekara kaza kamar ya zai tunani yanzu ina shekara sattin ko na da fitar iya na kaza gida na kaza na kaza ka ga iya tunani maka haka wani iya ciwon kai saboda tunanin abin da yake gaba rayu ba an ka kai tunani me me me wahala me ya karshe an ce durutin adam ke tsayawa sa matsayin shi wallahi duk ƙololuwa ne wanda ba a san ce mutuwa ce ita kuma komin daɗi zai ƙare ko mawuya iya da iyaka me ga mai hankali menene gaban wannan daɗi ko wuya shi ne kamata kai tunanin ya zama muna tunanin abin da yake gaban wannan rayuwa ba kullum kullum din da kamar da an yi gini an yi kwata an yi hanya an yi wane ne an yi wane me bayan wannan inna Allah subhanahu wataala cikin wata aya ke gaya mana cewa da yawa Allah ce wala qad zara'ana mana mun halitta mun halitta ma jahannama Allah ta ga mana wasu mutane wanda kullun ƙayan wuta ne ɗan jahannama ne Allah ta wanda mutane da yawa ne akwai a aljannu akwai a mutane yace wa'annan mutane suna da zuciya ta ɗan adam wanda ya kamata mutum ya tsaya ya yi tunani da sanin wayan shi ya san ke amfani shi me ke cutar da shi amma ce zuciyar la yafqahu biha ba sa amfani da wani zuciyar amfani da ya kamata ka yi na ɗan adam menene zai amfane ka ko ya cutar da kai ba sa amfani da wannan zuciya ta wannan ɓangaren da aka yi su da aka yi ta don wani matsayi ya ce suna da kunnuwa wanda kunne Allah ya ko da manzanni da ayoyi wanda wannan manuwa wannan ayoyi ana so ne ka ji aya ta Allah amma galgadi a baka misali a tunatar da kai za su ji ayan da bayanan gaba daya amma ji ne marar amfani yace wa lahum a'yun suna da idanuwa kurukuru amma idan Allah ce la yabsuruna biha Allah ba gani ba ma'ana ido mai hankali aka ce yau da gobe kurin juyawar dare da rana aya ce da mai hankali amma idan ba sa gane komi Allah sai ce ula'ika kal an'am Allah ya ce masu wani halin kaman dabbobi suke wannan an san dabba ba ta da hankalin adam Allah sai ƙara munin farin ita bal hum adal dabba ma ta fi su dama dama sun yi ba dama barin hanya da ce ula'ika humul ghafil wa'annan su ne suke cikin rabkana suna cikin rudu illa menene anan idan ka ga dan adam ba shi da guri kurin sai ya ci sai ya sha sai ya tara ya sha'awa dabba ma dabba da wadda zama tiramba ba ta ta takalifi irin naka da yawa kun shi tunanin shi ya ci ya sha dan da ya kashi ya tsari ya tusa kuɗa amma duk wanda aka ce duk wanda yawa dan ya rayu kurin bai ya ci ya sha yi waye wallahi asara mai hankali duk abin da yake yi in yake yi ka ci ka sha da mulmar gyara rayuwarka ka samu damar ibadar Allah Allah ke cewa za ka zo kwano ɗaya ku ci abinci da mutum shi ya sami lada kai ba ka lada ko ɗaya. Wallahi duk wanda ya ci abinci ya ci da fatan rayuwa ta ɗaya ya samu bautar Allah ya samu lada. In aiki ne kake kana wannan aiki ne da manuwar ka kare mutuncinka da na iyalanka ka ci halak wala kana da lada. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kada sahabbai sai wani yazo irin masu kyakkyawan jiki da lafiya abinci. ya ce me za ku ce ma wannan bawan Allah ka ce rasu wannan bawan Allah mutum ne kwarai inda cikin jihadi fi sabilillah kaza kaza kaza ya ce wannan bawan Allah in hutarwa neman abincin iyalan shi shi da iyalan shi ya ce iya cikin jihadi fi sabilillah kaka nan neman abinci ma idan kai kayi ne da neman gyaran ibadar kana da lada in wani haka duk wani hankali ilimi yake yi in suna kake ilimi kake yi a ce kana wani tunani wani wani abin da kake kana yi ne don lahirarka da wuce ba kwana sati ko kwana goma muna kai da wani yau muna ga mamakin wani dan uwa da yake cikin aikin alkhairi ya ce wani mun da shekara kusan ishirin wani ya gaya mini ce abin da ce kaka mamakin shi ya ce wallahi ya ce duk abin da dan hali ne ya ce abin da ya ɗauki alkawari duk ba da ya samu a rayuwar shi zai horar da kashi goma na Allah ne ya ce wani zaka iya aiki jiya na alkhairi bai damuwa duk abin da ya samu kashi goma ya tafi da wani misali ne uwa kenan in da kake yi in aiki in da kake yi ka rinka tunanin me ka shirya ma kanka eh wallahi din haka sai wallahi iya mafi yawa ba sa tausaya ma uwaye zaka wahala ka shiga ka wuta ka tara ka mutu wala wani ma ta zama ki fata ki kama ka dawo Allah Allah da haka mutum ya takan shi yi kokarin shirya ma kanka menene yau da ka mutu me bayan ka me ka bari annabi ya ce ba ba ya da kyau ka bar mai iyalanka haka ba suna bara amma abin ne kai kakka manta da kanka wani hankali da yake kera wani tunani tunanin menene yau ina mutu da gare ni in wata ruwaya ta kaice wannan aya Allah da yace dukkan mai rai yana kuɗa mutuwa yake cewa matsalar yace wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ko zai tabbas amma matsalar ce gobe kiyama ne yau bin rayuwa ake yau sakamako na cika ma kowa sakamako ake shi ce gobe kiyama ne sai ce fa manzuhun ziya anin nar wa udkhila jannata faqad faz wanda mudanar kurum wanda aka ji kiyama aka nisantar da kai daga wuta aka sa ka aljanna wannan shi ne mai rabauta kinan babban burin ma'adan kullum neman me zai sa sai wata haya nan duka shi Allah ce in wajika rayuwar duniya gaba daya rayuwa ta tuni in wa sayyidina ali ke cewa duniya ta ba da baya tana gudu lahira ce ta fuskanto ka mu mana duniya yau duniyar ta ka kwana kwanan ka ne kare kana fuskanta in kwana dubu gare ka kullum lahira kake fuskanta sai suna ake cewa da haka kenan kullum kana fuskantar lahira sai ki ta ku zamanto ƴaƴan duniya kab ku zamanto ƴaƴan ku zamanto ƴaƴan lahira kab ku zamanto ƴaƴan duniya dan kab ku zamanto ƴaƴan duniya ma'ana duniya kullum ta dade ka in ta samu an samu a ji daɗi a nutsu in babu matsala ya zama to lahira ce a gaban ka in ma lokaci ya tai mu tsaya ga insha Allah kai mu rasin gaba insha Allah sai mu san darasin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh